الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda sake dawo da ruwa wannan majalisi ƙarƙashin na littafi na na shirin nan da kuka yau ina rana ta litinin uku da wata na rabi'ul awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha takwas da wata na tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiyya da kuma musallin wa bai tafi mahu ta'ala alkhalisu ya ce abu na biyar an na kaunahu warisan mutabaru halar mawuki fihima kasancewa mutum mai gado ne na wanda ya wasiya ko kuma wanda ya kyautar to ana lissafa akan halin lokacin mutuwa fihi ma a cikin wannan abu guda biyu wasiya da kyauta kenan da wasiyar da kyautar kowane za a aiki a lokacin mutuwa ba wai kafin mutuwa ba ko kuma bayan mutuwa an an mutu ke in aka ce an mutu kuma daga lokacin da aka mutu da zuwa abin da ya gaba za ku ji bayani kuma da malami ayin nazaru fi halin musi abin salon wa nuna yake cewa shine a yi adiba a halin wanda aka mushi wasiya aka ce a bawa na kaza mutum ne yana rashin lafiya sai wasiya ya ce a ba wa ne kaza walmuta ko ya kyauta ce na ba wa na kaza fi marubin mawuti a rashin lahiya ta mutuwa to za a diba harkowa rashin shin wannan wanda ya ce a ba wannan abu wanda yawa wasiyar ko wanda yawa kyautar shin yana gadon shi idan yana gadon shi fala ya ce yankul wasiya to bai cancanci wasiya ba domin ayi mai gado ba mishi wasiya kowa Allah ya raba nashi ya bashi idan an mutu ba shi za a yi nashi wanda bai ya gado shi ake wa wasiya kenan za a diba a ganin shin wanda aka wa wasiyar ya cancanci wasiyar wani abiya ko abiya abu gairu waris ko kuma da mai gano wani ko ya tsaye kuma ba sai ya cancanci kyauta da wasiyar kina za a duba a gani to hakan nan ya ce ya kuru bin nazar fi haliki wakata wafatin musi awul motsi ya ce to wannan za a diba ne a halinsa lokacin mutuwar wanda ya yi wasiyar ko wanda ya kyauta kenan radda aka ce wanda ya yi wasiya ko wanda ya kyauta ya mutu to yau za a kalli halin wanda aka wa wasiya idan zai gado ne ce babu wasiya domin iya da gado in ba ba shi da gado ga wannan mutumin to saboda haka iya da wasiya me yasa aka ce a wannan lokaci aka ce a wannan lokacin za a diba tana yiwuwa lokacin da ya mushi wasiya baya gane shi amma yanzu lokacin da ya mutu kuma yana gane shi gani ko kuma lokacin da ya mutu ya mushi wasiya yana gane shi amma yanzu lokacin da ya mutu baya gane shi kenan za mu ji bayani akan wannan yasa dole abin yana buƙatar takatsantsan da kuma nutsuwa yadda ya kamata sai ke cewa misali ga shi ga misalin nan falau a ta a samu wa wasta da misali da mutum yana rashin lahiyar da mutuwa sai ya kyauta ga ɗan shi ko yi wasiya ga ɗan shi wala wani da damu lokacin da ya wasiyar ba shi da ɗa yanzu a wannan lokacin wannan wanda yawa da wasiya mai ne matsayin shi mai gadon shi tun da ɗan uwa yana gado idan babu yaya to yanzu lokacin da ya yi wasiya ya ce ya ba ɗaukiyon shi kaza to wannan wasiya da yi za a yi a kalle ta ne da halin lokacin da aka mutu sannan za a yi da to yanzu tana yiwa lokacin da ya ɗan uwan shi ne ba yanzu kuma ba shi da ɗa kiran a lokacin ɗan uwan magadi ne in ga magadi ne bai gada to dan dai ba aiki da wannan lokaci da dama lokacin da ake aiki sai in an yi mutuwa kuna ji da kyau ko ai lan yadu waladun ilmu'i aw ilmusi ba a samu ɗa ba ga wanda ya kyautar ko da ya wasiya kiran ba shi da ɗa shi wanne wasiya ko wanda ya kyautar amma kuma ya yi wasiya ga ɗan goshi yanzu kaga ɗan uwa a nan inda a wani lokaci za a aiki da gado da wasiya ba za ta yi aiki ba sai dai mu ga abin da zuwa gaba wakatar al'iyya aure wasiya lokacin da ya ba da kyautar ko lokacin da ya wasiya to shi kenan yanzu lokacin da ya ba da bashi da yanzu daga baya kafin ya mutu fa wuri da na hukumin sai aka aiwa mashi da to kaga yanzu matsayin wanda ya canza yanzu wasiya za ta amfani shi tunda a canza magaji ne yanzu ko ba magaji ba tunda an aiwa mashi da ɗa ya kare shi sai aka aiwa mashi da abin da yake cewa to shi kenan yanzu wannan kenan fa wuri da hukumin kabla wafati sai aka aiwa mushi ɗakin kafin ya mutu halin da ba aiki ta mai ƙarshe wasa marar hayatu hadar walad rayuwar wannan ɗan ta ci gaba da rayuwa ila ma ba da wafati ali har lokacin da uban shi ya mutu kaga lokacin da farkon da ya wasu ya babu ɗa yanzu daga ba aka samu ɗa kuma ɗan rayuwar shi inda ɗan ya mutu shi ma hanya har yanzu bai mutu ba da yana nan dai abu ne shi mazan wancan to ɗan bai mutu ba aka tafi rayuwar shi ta ci gaba da tafiya har ya zuwa lokacin da shi wannan wanda ya yi mushi wasiyar ya mutu shi na ce ilama ma da fati alihi har yanzu zuwa shi kuma wannan ɗan da aka haifa fitowar uban shi almusi walmusi wanda ya wasiya ko wanda ya kyautar to in haka ne yanzu akwai ɗa wancan yanzu sunan shi ba magaji ba to in a nan ne su hafi al'iyyatu wal wasiya da kyauta da wasiya kowace ta yi ai kun gane ko kenan da kyauta da wasiya ta yi tun da yanzu akwai ɗa kenan ai kun ga abin ya canza ku tun da yanzu asali inda ana aiki da lokacin da aka yi kyautar ko wasiyar da yanzu da al'amarin ma haka bai tun da lokacin da ya yi kyautar ko yi wasiyar ba shi da ɗa sai wa ɗan uwan shi wasiya da yanzu da magadi ne da bai gado da bai wasiya sai da magadi ne ba mashi wasiya to yanzu shi kenan bai aka aiwa mashi ɗa rayuwar nan ta ci gaba da kasancewa tana ya koda gat da mutuwar shi uban nashi har yanzu wa uban ya mutu yanzu da uba ya mutu ke nuna zika ga lokacin za a kalla sai aka ce to dan da rai inda dan ya mutu a bada shi ke nuna hukunci ya ɓaci to yanzu dan da rai sai aka ce kenan wasiya ta yi ga wancan tun yanzu dan uwa ne dan uwa bai ya gano in akwai ɗa kenan wasiya tana na tana aiki sai ke cewa li annal musa lahu walmuta domin wanda aka mishi wasiya walmuta da wanda aka ba shi kyautar nan awul mutsa kenan laisa warisa ne yanzu ai ba mai gado ba ne sai a ba shi tun dan uwa ne yanzu wakata wafati musi yanzu ba musi lokacin mutuwar wanda ya wasiya awul mutsi ko da ya kyautar kullum kun ga mai lahu a gaba kenan musa ne yanzu wannan kuma mai wasiya ne li'annan da mayyit domin dan mamaci ya hajjubu ya kare wannan ɗan'uwa domin ɗayana karewa ɗan'uwa amin irsi a kan gado walwasiya da kuma wasiya sai ma nake cewa sai ma nake cewa wa mislu ha haka nan misalin ta'ala'adiyya ita ma kyauta lilƙari ga wanda yake makusanci غير الوارث بعد قالوا ita ma sahiha bi ijma'i ahli kenan da wanda aka kyauta ga wanda da mai gado shi ma abu ne an gantacce da ijma'in malamai gaba daya kenan ga wannan mas'ala mun fahimce ta idan mutum yayi wasiya ga wani mutum to za a kalli wannan mutumin me matsayin shi sau da haka amma kuma kowane irin matsayi gare shi wannan matsayi ba a kallon sai lokacin da aka yi mutu sannan za mu shi kallo na ƙarshe tana yiwa lokacin yana gado tana lokacin baya gado to amma in aka yi wasiya in aka yi mutuwa to lokacin yake ba da damar gado ko ba da gado to da haka kenan sai an yi taka an san ka ga dole in ba a yi taka an san ba sai a ɗauka duka abu ne su kafin bambanci tsakanin lokacin da aka wa mutum wasiya da lokacin mutuwa yasa wannan littafi yana da fa'idodi masu ɗimbin yau irin wannan abin manta shi aiki ne ba karmi ba amma ga shi cikin sauki kai da bayan Allah su yi kokari wajen rubuta domin al'umma sai amfani Allah saka musu a kai duniya da yau da amana. ولو كان له ابن فمات فخلف أي لو كان للموت أو الموت بمرض الموت ابن وفق وصيته أو أخيته فمات قبل وفاة أبيه ثم مات أبوه لم تصح الوصية ولا الأخية للأخ لأنه حينئذ وارث لأخيه والوصية والعطية لا تصح بمرض الموت للوالد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والاعتبار بالوصية بوقت موت الموت بغير خلاف to yayi to sai wannan hukuncin da na bayan ne kuma aka juya shi wannan yana da wasu magana sai shiru makarantu ya zuwa sai ke cewa sai wani ke cewa walau ka da rahuni famata matsalata kira wannan hukunci wancan na bayan ne ba shi da muka sake mai da wani yanzu mutum ne ya yi wasiya ga ɗanwun shi kun gane ku to amma da ya yi wasiya iya da ɗa kun gane ku famata sai ɗan nan ya mutu ba ta da tantabarsu mutum ne ba shi da lafiya sai yi wasiya ga ɗan'uwan shi ya ce in na mutu a baka kaza ko kuma na baka kaza ina da kyau ko ɗan'uwan shi to wannan mutumin da yi wasiya kuna ji da kyau ga ɗan'uwan shi iya da ɗa a wannan lokaci wasiya ta yi kuɓuta ba a ba shi ko ba ba shi za a ba shi tun da ana mai gado bane to shi kenan yanzu famata sai wani dan ya mutu kafin uban ya mutu sai na kama babu da yanzu shi yasa aka ce za a aiki lokacin mutuwar shi wanda ya kyauta ya ce to bakalata da kyautar da wasu sun ɓaci ke na yanzu babu ita yanzu ya koma ya zama shi ne magaji ya ruwa irin kuma mutu ya fara wucewa ai laukana lilmusi awul mutu da za a ce ya kasance ga wanda ya wasiya ko wanda ya kyautar fi maradin mauti a ciwo na mutuwa a ce yana da ibnul iya da ɗa wakata wasiyyati lokacin da ya wasiyar iya da ɗa lashi au aqiyatihi ko kuma lokacin da yake wuta fa ma ta kawla wafati ali sai dan nan ya mutu kafin uban ya mutu gane ko da wasiya tana nan lafiya kalau to yanzu ya kai ya mutu ba zai mutu ba yana wasiya ta dace gane ko sun ba mata abu sannan daga baya uban ya mutu ɗaya fara mutuwa lam tasihal wasiyatu wal adiyya da wasiyar da kyautar duka basu ba me yasa saboda magadi ne yanzu ayi magadi ne ya yi irin wasiya ne lil aki ga wannan dan uwa li annahu hina idin warisu li aki domin a wannan lokacin zai ga dan uwan shi sai babu wancan wasiya wal wasiyatu wal adiyya ita ko wasiya da kyauta la ta sihu ba ta anganta fi marzin moti a rishin lahiya ta mutuwa su ba shi lafiya ya ba da shi kenan mutane da liwarisi amma ga wanda yake mai gado inda ba mai gado zai zama mura li qawli sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda nabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu Allah ya ba duk wani mai haƙi haƙinsa fala wasiyatu liwarisi ko ji hadisi babu wasiya da mai gado shi yasa wannan aya kenan wannan hadisi da ke kai da ba wasu ayoyi na ci alqur'ani su ne suka shafe wajen alwasiyatu bil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf ai da can ana wa uwaye wasiya to yanzu daga baya sai aka shafe wannan hukunci ya zama to uwaye mai matsayin su magada ne magaji bai wasiya shi yasa kuma in ka diba haka din shi ne adalci domin ne domin inda an ba da damar haka da an tabka balla da mutum da ya gaba shi lagar ya mutu sai diba ƴaƴan da yi sogo sai ce wani na baka gida na waje kaza wani na baka gida na waje kaza wani na baka mota ta wuri kaza shi ke nan su kaɗai ya shi ko da ya tsane shi an ya bashi ko shi yawwa diya jama'a to shi ke nan sai ya mutu yanzu da ya mutu kenan sai a ɗauka ba su wani sauran yaya ke na an yi an ba da su yawuwa kenan da shi wannan ya samu matsala ko to sai aka ce to shi kenan yanzu inda magajin ka ne a zero take kenan ka yi ko karka yi duka ɗaya ne da ka sai a ce a an kare ai abin da Allah ba kada ko ka ce ka ba shi ba ba abin da Allah ya bashi aka arba ba shi ko to shi yasa amma inda ba mai gane ka bane to sai wasiya sai aiki kiran maganar da muke na wasiya ba ta aiki akan wanda yake magaji ko kyauta da wanda yake magaji wanda baya gadon ka da wasiya da kyauta suna an wani shi yasa aka ce za a diba lokacin mutuwa me matsayin wannan mutum ai kuna fahimta da kyau ko to sai ma da ke cewa wal itibaru fil wasiyati bi waqti mawt al musi bi ghayr kida abun lura akan wasiya ko kyauta lokacin mutuwar wanda ya wasiya ba babu sabani tsakanin malamai shi yasa nan babu hada wala da duk malamai su ittifaqi akan haka yau shi yasa idan ka ga mutum ya huce daga wannan to ya saba ijma'i na al'umma kamar wani lokaci na ga wani da yake da irin wannan aƙida masu kyau wani malami da ake tambayi ko kai ali ko wane ne wasu yan jarida suna mai tambayoyi suka ce malamai na duniya suna tuhumar ka akan cewar kai mun harbi karkatacce ne ka sauka daga hanya ta alƙur'ani da sunna kaza kaza kaza sai ce a shi ba ya sauka da kan aƙida bane amma abin da yake faɗi shi a kalla wadda shi da ya ce amma zan tashi ba haka da mutu cikin abin da zai faɗa sai fara kama kai sai ya kawo akan wannan wasiyar da muke magana kaga wannan tun abin da ba ya wani malamai sun ga wasu ma malamai su ce hukunci ne kawai duk ya ƙara almalamai bai huta saboda haka kenan tabbas wallahi kuma yan jarida ce mace da wata balarabiya ta tsaro shi ta tsaro shi ta ta sa shi haɗa sai da ya bayyana a cikin tashi kaga kan jarida in ya wada matsayi ka yana matsayi ka sai ya kai inda za a gano abin da baka so ka bayyana in ya maka wannan tambayar baka kawo ba sai sake maka wata da ta wuce wata kawai dole sai ya wuce da wannan aqida ta shi ya yarda da cewar alwasiyatu alwajib wal aqrabin bil ma'ruf saboda haka kawai shi har yanzu kada ya uwaye za a musu wasiya ce an ba su kaza an ba su kaza shi kuma la wasiyatu alwajib kaga ya huta daga ijma'i na malamai bismillah
الثالث أنه لا يعتبر وحي الورثة زيادتهم إلا بعد الموت إلا بعد الموت فيه أي أن الوصية التي أوصى بها مورثهم لأحد ورثته وكذلك العطية التي وهبها لأحدهم وهو في وقت الموت المفوض وما في حكمه لا تصح إجابة الورثة لهما أي الوصية والعطية السابقتين إلا بعد وفاة مورثهم الموت والموت لأن منكر احتمال هذا الميت إنما يكون بعد وفاته فإذا ملكوه إجازة تفرقاتهم فيه ومن ذلك هذه الإجازة لأن عاقبة ظلمهم لهذا المال وهذا الوالد وهذا مجمع عليه بين أهل العلم to sai wannan mas'ala ita ma saurara da kyau yasa duk gaba da ka da wannan littafi abu ne wanda yake bukatar takarar saboda musamman kun san dama a asali duk abin da ya shafi hukunci a haɗari gare shi sai an yi taka an zama haka ba sai ka gama wancan hukunci da wannan sai a samu matsala shi yasa ba abin da ake dogara a kansa ya ce a salisu abu na shidda annahu la yutabaru raddul warasa wa ijazatu illa ba'al mutu fihi idan mutum yayi wasiya ko ya kyauta a cikin rishin lafiya ta mutuwa yanzu ba a lissafa maidawar wasiya ko kyauta da magadan shi ko kuma zartar da wasiyar nan ko kyautar da magadan shi bayan mutuwa yanzu za su ne yanzu za su zama abu nasu da ya mutu kenan tun da bai mutu ba ba su da hukunci a nan ko su ce sun kashe wannan wasiya ko kuma su ce sun zartar da ita sai bayan mutuwa ba ni da kyau ko ai annal wasiyata allati awsa biha muwarrisuhu li ahad warasati ya ce wasiyar da wanda za su gada ya yi da ɗaya daga cikin masu gadan kenan wani wanda za mu gade shi sai wasiya a cikin wani daga cikin wanda za su gade shi to har yanzu da ke abu ai bai zama naku ba kun gane ko har yanzu kuka cewa wasiya ta yi ko kuma wasiya ba ta yi kuma mota kuka iya zartar da yadda kuka sai mai sai lokacin da abu ya zama tuna sai ya mutu kenan in ya mutu kuma sannan sai ku zartar da hukunci za ku ji ne bayani a mutu وكذلك العطية هكذا الكوتا التي وهبها لأهل من يبارع غير كتكنس بعد ما قال الناس وهو في مرض الموت في مرض الموت المخوف iya cikin rishin lafiya rishin lafiya ta mutuwa wanda ake tsoro mutum ya kai halin da ba a tsammanin da tashi ba ma fi hukumi da abin da yake cikin hukuncinsa wannan in ba ta ba a baya wani bayani akwai rishin lafiya wanda ake wa mutum tsoron mutuwa akwai kuma wanda ba rashin lafiya ba ce amma da cikin wani hali ne wanda ana wani tsammanin mutuwa yanzu misali mutum da zana cikin jirgin sama kun gane ko kada yana ciki sai jirgi ya bata yanzu aka bayyana mu jirgi ya bata idan jirgi ya bata me yake sai faruwa sai bugo ta sabula ko wani abu sai yi bayani to yanzu sai wasiya ko wannan shi ma iya zama mai rishi da ya ta mutuwa shi ba haka ne ko mutum ne ruwa irin wannan kamar ambaliyar da ake kuma abin da faru a duniya sai yana tsakiyar wannan guri an rasa yadda za a ceto shi sai wannan yari shi ma a cikin margin motsi kun gane ko to da duk wani abin da ya kama da irin wannan in dai mutu ana mai tsoron mutuwa to shi ma hukuncin duka ɗaya ne to sai ga cewa la ta sihu ijazatul warasa lahum yace masu gado ba zalunta ba su zartar da wasiya ko kuma kyauta shi ce lahum kenan wasiya da kyauta kenan yanzu masu gado ba su da hali a yanzu tunda ba nasu bane har yanzu tuna bai mutu ba ai lil wasiyyati wal adiyya as-sabiqatin wasiyyat da cutar su gabata yau da zan zartar illa ba'da mauti muwarrisuhum al-musi wal mu'ti to sai bayan mutuwar wanda suke gadan wanda ya wasiyyar ko kyauta sai in ya mutu sannan zan suke da aiki kenan anan لأن ملكه لمال هذا الميت domin mulkin su ga dukiyar wannan mutumin da ya mutu da wasiyar inna ma yakunu ba'da wafati zai kasance ne bayan ya mutu yana in ya mutu dan sanan suka mallaki dukiya in ka mallaki abu kana da iko akan sa fa idza malaku idan suka mallaki wannan abu to jaza tasarrufatuhum fihi ya halitta shi tasarrufi a cikin dukiya ta zama tasu kenan me yake nihi anan bari ku ji gaba kadan ومن ذلك هذه الإجازة يتي هكا إلى تنسيون الدرتر وستيها لتأتمبانا لأنها هبة منه لمن يبكي وتالي تاسو لهذا المال قولنا الدكيا لهذا الوالد قولنا الإجازة وهذا مجمع عليه شيء بين أهلهم وأنا شيء عليه شيء إجماعي أبن أكي نبي أنا yanzu ba ba ina cikin rishin laya ta mutuwa sai wasu ya ce wani na baka gida na guri kaza gane ku kuma kai ba bai gane shi cikin iyayen wani wani sai aka ce to yanzu a wannan hali ku ce wasu mun yanzu ta wasu yaro ka an gari an yi mutu ba shi ne haka na ku ce abu mai yarda ba kayan kudi sai yanzu abin da ake kuma mutuwa yanzu da ya mutu dukiya ta zama tawa ta kudi yanzu da kuka ga suna ta zama tawa sai kuka ce shi kenan tun da ba wai baka mun amince ya yi a yakin kudi kun yarda amma asali in ku yarda babu wannan kyauta an rushe ta tunda babu wasiya ga mai gado amma duk mai haƙi in ya bar haƙinsa shi ke yayi shi yasa ku gane a musulunci duk haƙin da ya zama to na mutum ne idan ya yi abuwa ko da an zo za a yi hukunci janyar sa misali yanzu mutum ya karya ka aka ce a baka biya ka ce a isa ku za a karya shi an zo za a karya shi har an kame karyawa sai ce na amince na yi ko kuma a bandiya shi ke da ya sauka domin yadda ta duk wanda ya haƙƙi amma a haƙƙi ku gane da kyau in akwai haƙƙi na Allah da wancan a gare da kuma sai an zartar da hukunci misali ɓarawo da ya saci kuɗinka me ya hukunce shi an kama shi ɓarawo yanki hannu ko to yanzu ya saci kuɗinka ya kashe hukuncin shi yanki hannu sai ya ce a zan biya ka kuɗinka bari a je a kawo masa kuɗinka ko kuma ka ce a kawai na yahe maka ba kudi ya kasata na yahe maka sai ka ce kudin ka ka yahe mishi amma hannu ya yahe Allah ne ji a gida yanki hannun da ko ka yahe mishi ya sai an yanki hannun shi yasa a yanki hannun barawo ba yana nihi ba da cewar wannan abu da dauka ya ci hala gida mai aka maka ya yanki hannun da ba an biya ka yowahe satar yanzu misali in yana cikin bakin talauci ya ga miliyan ɗari ba ya ɗauka wajen a yanki hannun da zai zauna da hannu ɗaya da da miliyan ɗari ne wanda ya ce kawai abin da ka sa aka yanke hannu shi kenan yayi sai ya sai isa to sai aka ce kenan ko an yanke hannu sai ya biya an yanke hannu da hukunci wajen na zai da kai na Allah kuma shi ko wannan kuɗi ne aka biya shi to yanzu kenan a nan masu gado idan suka ce ya yi ya kyau sai dai babban aiki a nan akwai matsala guda da za ta iya wucewa a lantar cewa zai musulman gana ta anan ba to shi kenan yanzu baban misali ya mallaki gida fara ne tak gane ku ya yi wasiya zai ce wani na baka wannan gidan sai mutu da ya mutu iyan shi ku goma ne ku takwas kin nan kowa mutum ne mai hankali balibin kansa kun gane ku sai kuka ce tun da ba mai baka mun baka to wannan zai yan kanana ba wanda ba ni ba kiran su sai ka biya kiran wannan sun yaye bangaren su suka yaye su ya an lissafa na su hakika ba su yara ne kanana a yau tana yi wa kowa yana da harkar shi tana yi wa gidan wannan ba mai ma kallon shi wa kuka yanzu wannan kaddara gina na wani a wani kauye yake in an tana yau bai wuce wata miliyan ke misali ya bai ba filma da don ya ce ya ba wani ne ya kuce ya kuya yi to wa'annan kanana da masu da ko sisi ba wanda shiga da ninka ba su kowanne za a samu mashi ɗan wani ko muna sai abu mutum da yara ne ƙanana sau da haka su kai lokacin za su yi afuwa ba shi kenan yanzu ɓangaren sai nan amma idan aka tsaya har suka kai suka balaga suka ce su ma sun yaye mu yaya amma a kai tsaye baka ce mu ba a mu duka ko da muka yaye ku masu hankali manya ita yamma haka nan haƙƙin ku idan kuka bari ake amfani da shi ku manya akan yardar ku matsala amma shi yaro a wuta ke shaɓar shi kenan in aka yaka an yi adalci inda in ba haka ba ai kaga su yana yin tashi ba su da koli kaga ai an yi kwana ya tamsiruna ba ala ko ta ilmi zai mas'ala ina ga wacce kai gaba ta yi tsawon sai ba tamsiruna ba وتفارق أي تخالف الوصية العقلية في مرض الموت في أحكام الأربعة.
kai kenan dai cikin ke eh wannan shi ne cikin ke kenan mun ji mana insha Allah da yarda ta yo mas'ala ce in aka shiga sai sake kusan mutum talatin ko mai muna iya mutane insha Allah yayi kan tantan بسم الله الرحمن الرحيم أنا متعلم shi yasa an ka kalli shari'a da musulunci ba inda za ka shari'a irin da za ka same yanzu kana tsammani a shari'a da ake ta duniya za ka same wani shari'a ba ta ita to ya za a yi dan adam ya tsara abu a yi daidai wara a yi kura kura ya yi da shi yasa shari'a da za a yi ba ta Allah ba ce banda rikici a cikin rawa abu da kullum ta duniya haka ne saboda mai saboda dole kurakuran da suke cikin lullun gadatan amma shari'a ta Allah da kadi ba za a ƙarshen adalci ba wanda za a fara da kuma dama haka ne yau Allah shi ne ya halicci dan adam kuma shi ya san abin da ke gyara dan adam shi san abin da zai gyara dan adam idan ya ajiye doka in ba ta yau kai da baka halicce shi ba za ka ce dokar daidai da shi saboda haka ba kai ka halicce shi ba kai ma ganin shi kai idan babu yanda za a yi ba abin da ka sani ga dan adam shi sa Allah ce kuma utus min ilmi illa duk abin da kake yi ta makalin ilmi ba abin da aka baka sai ranka al'amari na Allah shi ne kaɗai abokin yanzu ka riba irin abubuwan da suke kasancewa a duniyan nan kullum da muke gani yana nuna mana ƙarfin mulki na Allah da kuma cikakken hikima ta Allah da ilimi cikakke yanzu misali ji ba irin musibar da ta bigi wasu ƙasashe a cikin kwanukan nan riba libya yanzu wannan musiba ina na'urorin zamanin da suke ka gani ai ba babu zuru ne yanzu ko ina da ka gani akwai na'ura ta gindi da kasa ko ina akwai ta in ka kasa tana da arziki akwai ta amma sai a gini na wani ba zai wata gani ba haka nan lokacin da abin yake faruwa babu wani mahaluki da yake iya wani abu kowa ta kan shi in ka ga an fara zancen ceto sai da kura talam lokacin wannan abu ba maganar zancen ceto kowa ta kan shi yanzu lokacin da kasa tana gini da kowane zancen ceto kowa ta kan shi in ga ga an so shi yasa ai in ka lura lokacin da za a riƙa ita lura ta alafa yanzu ana iya mutum ya iya iya gaba ce wai tsiri shi yasa za ga suna yi wani sun ga wani abu na tsoron hayar da sake bisi gudu suke su bar kaga kenan Allah yake nuna karfi na mulkin sa yanzu ba ga ruwa ne kadai abu wanda yake mafi sauki ruwa wanda abu ne mai kyau dan adam haka ba shi ga ruwa yake amma sai ruwan ya fi karfin dan adam sai ga ruwa yana ture gini yana biddawa sai ga ruwa yana dan hallaka dan adam to dan Allah yanzu jama'a wannan ruwan da ya mare wannan al'umma ya kashe dubban mutanen nan yanzu ku kaddara da wuta ce zaman wannan ruwa wa zai saura wanda aka dan tsamo su nan za a same shi ba wanda aka tsamo su ba kai na nesa ba kan mutu ba yasa wani yana nuna mu karfi na mulki da Allah kuma yana nuna mana dole ne mu ji a hankali Allah dole abin da mu yasa Allah ta yi hankali kuma ba mu shi yasa kuma ba wa komai yake jaye wannan abin ba wallahi sabon duk abin da ka gani yana faruwa a saman bayan kasar nan wallahi yanzu misali ka ɗauka ƙaddara yanzu misali libya abubuwan da suke kasancewa kuma idan wai mun ce zai fi ka wani haka yake amma ba wani muna nihi ba wanda wannan abu ya samu ne lahi ku gane da kyau shi Allah ya rita wata ɗin fitinatan za ku ci ban da lalina da lalina sa duk tsoron fitinar da ba a zalima kan za ta kama ba idan wannan abu ya zo yanzu a wannan ruwan da ya zo shi akwai bayan Allah zaɓaɓɓu na gari masoya Allah wani yana Allah wanda ruwa ya tafi da su akwai ko makiya Allah na ƙarshe a zalimin su wani ya tafi amma kuma da daga lokacin da kowa na shi ya wuta to kowa zai ɗauki ko matsayin shi da imani tun daga rana ya ƙare da wahala shi kuma a zalimi wanda ba mutum da jirgi tun daga rana ya shiga cikin wahala ka gane ko kenan ya kamata wannan a bambanta kar a ce kar wani ya ga ce wuce a ai laifin ke sa ana irin wa'inda abubuwa ce ashe duk masu laifi a haka ke kun gane ku kenan laifi shi ne sababi kuma yanzu idan kun diba tsakani da Allah abubuwan da ake a bayan ƙasa da mulku akan alwurce ɓannar da ake ta kai haka tafaru yanzu don Allah jama'a ku kalli duniya akan sudan ai duniya ta yi abin kuri a kan kuri wallahi duniya ta yi abin kuri a nan ne da an ga wata matsala a wani guri ake zuwa a wada mutane yanzu sudan ana kallon za su kashe juna duk gari ruwa an watsa mutane dan adamcin da aka hallaka wanda allah ba wani gari duk wani manyan birane mutane sun watsa mutane suna daji suna mutuwa amma har yau suwa ne ke zuwa su kai agaji ko a zo a kashe wani wuta kamata a ce duniya ta zo da karfin tsiya waɗanda masu rikicin in hallaka su za a yi a hallaka su in kama su a kama a kashe wannan wuta a rabon amma aka kyale ake kashewa bayan allah dole allah yi shi idan gani ba ayakunan da ake nasa yanzu misali kaddara ne marok wanda aka jirgin kasa ka tafi marok ka ga abin da ake fulaj na marok yana cikin mummunan fulaj a cikin afirka gaba da abin da ake nasa ba allah duk gaba ɗaya bakin filan cikin marok ɗan yawon shakata ne kaɗai wanda saƙo ba abin da ake kuma a marok a can su mace tana da lafisin aikin ɓanna ko mun karantar ta shi yasa a marok ɗan yan sha biyu ne ga sauran suna yawo a bakin hotel da a bakin filan ɗaya da filan ɗan yan sha biyar kace ɗin in ma yan shekara da su can ba ba babu doka za su ce wani karama ce kuma gwamnati tana kallo mutane suna kallo ana yawo ana aikata wani abu kuma da gudu da ƙasa saboda Allah ba laifin ɗan adam ne yanzu abin da ake a Libya na kashewa bayan Allah Libya kaɗai mutum sai musamman akan bayan Allah talakawa suke zuwa neman kuɗi muna da musani ba duk ka ƙari da rabon ƙasar ka wallahi kana na ƙarƙashin da tsaron da kake shi Allah ba ruwan shi da rabon ƙasar ka wallahi matuƙar yana musulmi duk abin da ka mutu in kiyama ta ba ruwan Allah da ɗan ba ɗan ƙasar ka wallahi ya kama rabon shi da ƙasa wa ya raba ƙasar duk musulmi da suke koyar ɗaya baka da yanci don ba ɗan ƙasar kamar daga zuwa wuce azama amma a libya sai hujjobin diga ya halbe ka ba abin da zai mutane suna rayuwa irin ta dabbobi sai wata unguwa ta kai wata unguwa har yanzu saboda allah irin waɗannan jini da ake zuwa na bayan allah bai kai allah ya shi ba ku zo da haka duk irin abin da kuke ga yana faruwa a bayan ƙasa wallahi da jini kawai shi yasa kowa ya yi tsoron Allah kuma dole ne a yi kokarin neman gyara saboda musiba ce ba karama yanzu misali wa'annan kafashe masu arziki an an taba su suna samun irin wannan matsala ina mun ga wanda wani kuma da arziki yanzu ne ba gidajen mu yanzu kai kana tsammani idan kasa ta motsa a nan an samu wani gidaje a nan ina gidan yake wa'annan gidajen wallahi da kun ga yadda ake sun yi mamaki a fandasiyon kinsu kaɗai kun wani a kusan shekara ana zuba siminti da waya kuma wayar da ake sakawa wallahi ma a gaba idan muke gani idan za a yi gini sai ka ga inda za a zuba fandasiyon ya kai tsawon wannan masallacin da duk gaba ɗaya tun daga nan sama har nan ƙasa rami na fandasiyon sai an tarda ruwa amma gaba ɗaya waya ce za a saka a saka a saka ya ji can kaɗai za a kawo inji ya narka siminti narkekke da tsakuwa kaɗai ya rika zuba sai ya yi birkin ruwa shi yasa kake ga ko hawa ɗari aka ɗora a sama bai ya motsa gurin ya ya zamna so da an mushi abin da aka ɗora kaɗai ya zamna amma in iskar ta zuwa ya tune shi to kai komai ba da Allah nuna karfin ai ikon sa wannan iskar da kuke ga ana yi mana wallahi Allah ta san mu yake wannan iskar da kuke ga ta habi wallahi Allah ya gara wato na ka wuce sun ce san dige gidajen nan amma Allah tausayi da rahama musamman da muke da karamin barki Allah yana tausayin bayan sa sai a kyale mu alƙa mu daidai ƙarfi wannan ruwan da kuke ga ana mana yanzu milimetar nawa ne ake mu da an mu tamanin zuwa ɗari da an ga ɗari da wani abu sai a ce inundation ko to yanzu da Allah ya haka da milimetar ɗari biyar ne za a samu shikin to amma Allah babu ruwan ne kaɗai Allah ta sayi da ke sake mu daidai ƙarfin nan amma inda Allah yana biya da mu da sai a yi mu irin wannan wanda ake musu amma kullum Allah yana kallon halin mu da ƙaramin ƙarfin da tausayin da ke bari amma in ba da haka akwai matsaloli masu ƙari masu kasa kare kansu ina kai wanda baka da ƙari yanzu kun gaba yanzu misali kaddara lokacin da corona ta zo masu ƙarfi yanzu ko ku ga irin kwashen da ta mutu kwashen karan mahaukaci saboda haka duk gaba ɗaya ta rikita musu ƙasashen su amma Allah ka tusan su da rahmarsa kudi ba ga a waje kyan inda Allah ya sa irin abin da ya jarabe su a can jarabe mu ana waye zai saura mutanen da suke da arzikin da kowa yana gida za a ga maka abinci wadda ta daga wajen kowa ka ne ka zo ka ɗauki abincin ka munan ka wuce da kawai kuma baka samu ne a nuna ya mutu ya kawo amma Allah saboda tausayinsa da rahamas Allah ya kare mu har wannan guguwa su ta wuce ba abin da aka ana da duk abin da aka hada wasa muka yi a cakuɗan muke a haɗan muke wanke hannu wanke hannu da zai maka su masu wanke hannu a sai ya amare su mutane suna wanke hannu suna mutum yana gida bai huto ba kuma ya kai kwanuka diya a ciki amma sai waya daga gida ku amma iya ta amma wani iya gida a zaune amma zai yi waya ce ya kan ya kan amma mun halitta kuɗa muke suna yawon allah cikin rahamarsa da tausayinsa sai kare shi yasa kenan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a bayan ƙasa wallahi na yin adam kuma babban abu ya zama to ana laifi ba hudu shi yasa idan ana hanawa shi wannan abu yana zuwa da sauri ko da wasu na aikata in ana hana amma inda za a kame baki a kyale da musiba ne to su wayannan kasashe mafi yawan su masu hanawar mari su ake shi yasa dillan da kuka ga ana kawo mutane ana riya don sun hana abu na banna to kowa saurari abin da zai zo ba ba muna kallo ba abin da ake sai a zo a zo masu hana bannan nan da sun yi magana kadai a zo a kame su a kulle su yanzu irin su morocco ta za ka ci an kulle mutane da yawa saboda sun ce wannan abu bai dace ba a zuwa ne to ai ga gwamna matsala ne sau da haka ke ya kamata a ce akwai masu faɗa suna cewa kaza yana da kyau kaza ba shi da kyau ba wai tsokana wani abu ne duk abin da ba shi da kyau shi yasa malamai suka ce idan aka ga wani abu na ɓanna ko wani abu wanda ya saba karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam in dai har ba a yi magana ba akan shi ko yaushe za a dawo da shi in dai ba a yi magana a kansa ba kenan kama kunya ga wani abu sunna kenan baka nan dole ka yi bara'a ka nuna wannan abu ba gaskiya ba ka kyale muka ce a alhulu su aidan kansu shi yasa Allah ya kawo misali akan mutane suke harawa a cikin suratul araf yace wasu alul an garbi da ce kana ta hadaratul bari idza ya'minu fi sabr idza ya'minu mutane wasu shur'a wa wala sun gazati sai ke ta wai qalat ummatun lima ta'izuna qawlan illahu mulikum aw mu'adzibu azabun da aka ga mutane suka rubu daga su kashi na farko Allah ya hana horotar kini ranar asabar suke zo suke wannan horotar su kashi na biyu suka tashi suke wa'azi suka ce wannan abu haramu ne kun wa Allah ya hana ku yi tsoron Allah kar Allah kama ku da nayi wani kashi na uku suka ce dan me za ku musu wa'azi su yan ba ruwa suka ce ku rabu da su ba su zama kyau ba su kai a Allah zai kama su yanzu mutane gari jira mana uku ga masu ɓanna ga masu hana ɓanna ga ‘yan ba ruwanmu to Allah da ya zo a ƙarshe sai ce faɗa ma na su ma zikiru bihi an jenar da dina ya hauna a nisu ya ce lokacin da suka manta abin da aka musu wa'azi sai Allah ce sai muka tseratar da waɗanda suke hana mummuna to wa akadna alladhina zalu bi azabin ba'isin bima kanu su sai ce azalimi masu laifi su kuma kama su da azaba mummuna saboda laifin su to yanzu ina ɗan bangon shi yasa a nan malami suka ce to ina ɗan bangon kaga ne wanda suka haka wanda da muke da tabbas Allah ya yarda da zuwa ne masu hana mummuna to wancan kuma wanda suka yi banna muke da tabbas akan cewar an kama su to wa'annan da uku kaga al'amari mafi girma a nan tun da dai ba a hakta zuba cikin wanda aka tseratar su to akwai matsala domin tseratarwa tana da muhimmanci inda har mutum ya tsira aka faɗi wani ɓangare to ya kamata a gama duk wanda ya tsira ko da za a bambanta daga amma ba a hori ba ba ce ba ga waɗanda suka a kaɗai sai aka ware wanda suke hana kenan akwai haɗari ga wanda ba su hana kar a je su masu daga cikin wanda suke masu laifi tun da ai rishin rishin hana laifi laifi kaga ana kwanda kuma ka ji halawa shi ma laifi kaga akwai hadari a yasa dole ne a yi taka an san abubuwan da suke kasance a bayan kasar nan kullum wanda tashin hankali ba abin da kake shi wasu kasashen yaƙi haka ne ko wasu kasashen bala'in yunwa ko wasu abubuwa wasu kasashen girgizar kasa musamman ma cikin yanzu ku ji ba girgizar kasa ta siriya wanda zai yanki turkiya duk da wani yanzu ba da shekara ba yi amma yanzu ga shi ba a je ko ina ba an yi wani kuma yanzu wannan an ba da har masa wannan iska ya rikici har masa can ma ta halaka wasu mutane wajen askandariya ne to kaga ce nan kwashe ana akwai haɗari babba irin kasancewar ɓannar da ake a bayan ƙasa ta yawa shi yasa Allah ta'ala shi ko ke nuna ƙarfin mulkin sa dan mai hankali ya yawa wanda ba shi da hankali kuma ya abin da ya damu amma ne kam akwai haɗari matuƙar da duniya za ta yi kai kuma zalunci ma da ake a bayan ƙasa mutane suna ji suna kallo amma an kyale shi kada ya isa ya isa laifi kamata ya yi duk lokacin da aka shiga wani ba Allah can kuma wanda wayan zuwa azzalimi in ga ga an zo an hukunta azzalimi to bai an yi ƙarfin shi amma in azzalimi ana tsoron gaba wanda yake magana ko me za su ba wanda zai yi wajen jani ina na ina wane ne yanzu misali lokacin da rana ta waɗe kira ina ƙungiyar tare da turai ai akwai ƙungiyar ko nato ina take ina ƙwance na atlantic ina take wasu ƙwance na atlantic wasu kawo da libya yan iran ina babu su to ina amurka ina su ingila ina su faransa da waɗannan mutane kowa sai irin kanin da suke shi babbar kafin rasha ta bayyana kafin koriya ta bayyana waɗannan mutane wani irin zalunci ne su ba ƙasashen larabar zuwa suke kaɗai su ɗora kuɗi kuma yan basu amma yau aka waye gari su mutu shiru su mutu zama na ƙarfa ku samu su wasu shiru sun ɗora shi sa kenan in ga an hukumta ka to ka tabbata da cewa kai mai ƙaramin ƙarfi kuma ka ɗauka ko a rayuwar mawar ma haka na mutum babban mutum nawa ke laifi mutum zai saci miliyan guda amma ku kallon shi ba a yi ba saboda matsayin shi amma wani zai zafi jika guda a kan shi kaga kenan wani ke nuna duk in kaka cewa an hukunta ka a yanzu a duniya mafi yawa su kai ba kowa ba amma in yi haka kana da wani matsayi ya ne kan shi to da wannan shi ne laifin da ya sa muke ga irin wa'annan abubuwa suna faruwa shi ya sa mu kasashenmu da muke da karamin kari wallahi ya kamata mu zo mu koma ga Allah wani irin bala'in da ya fi karfin mu iskan nan da ake in ta zo da wani dan wani sarkin namu ne ne da wani wani abu dakin da ke ya ce ta wakan da shi kuna kallon da gine yake koma to saboda haka da wa'annan gidajen namu na laka na aka yi ruwa ya zo ga wani malami ne shi ke wanka akwai kasashen da akwai wata kasa da aka musu ruwa wata shekara aka ce wannan farwaya wannan na abin musa akwai unguwar da ya cinye gaba da farwaya duk da ba da yanzu a libya a gwagwarin da aka ce an samu mota za ta kai dubu hamsin wanda ruwa ta yi ta abu shi shi ne da eh eh bari su ɗari hudu ai ɗari biya ga ɗari hudu eh da an male kuma da ruwan sama eh da ruwan da ya nuna shi ne ya tsaka ina ga wannan shan da shi ina ga Allah subhanahu wa ta'ala da yake ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kuma Allah ya kawo shari'a kuma duk wani wani jijiya ya kawo wani gudun shi